بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa fuskokinmu a daidai wannan rana da muke karatu cikin littafin kitabun tauhid na shaikhul islam muhammad ibn abdul wahab idan ba a manta ba wancan sati mun tike ne a babi na da ke magana akan inda maza Allah ya rika kiyaye da kuma katange duk wani abu da zai kai jama'a zuwa ga shirka bangaren tauhidi duk wani abu da zai sa ya bayu daga baya al'umma ta tsinci kanta tana shirka to maza Allah sai ya hana a nan ne kuma maza Allah ya yi hani a kan arikayen kare kaina a wajen kabarinsa wannan babu wancan karan mun wancan satin mun gaba amma akwai yan sauran bayanai da za mu ƙara sannan sai mu shiga sabon sabon babi in ba mata ba wancan satin maza Allah ya ce la taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qabri 'ida maza Allah ya yi hani kan kar a kare kaina a wajen kabarinsa to kare kaina wajen kabarin manzon Allah zai faru ne ta hanyar abubuwa guda hudu na farko shine ya samu wani yawon a'id wani rana da zai dinyi zagayo za a rika cewa za a je wannan kabarin ma'aikin ana wani girmamawa ko ana wani ibada a wajen to wannan shine na farko kenan kaga la taj'alu qabri 'ida al-'id lafazin al-'id yana yana nuna zagayewan abu to babba abin da wanda yake nuna shi da zaran wani rana ya zagayo ko duk wata wata ko duk rana ko duk shekara a ce za a je wajen kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a ce za a yi wani bauta ko da bautan Allah za a yi a wajen balle kuma a ce shi din za a roƙa ma wannan shi kansa wannan ya zai zama akwai shirka a ciki sannan na biyu ya zama in an je wajen in wani ranin ta zagayo idan aka je wajen to za a yi wasu aikace aikace a wajen za a yi wasu sumfurin ibada a wajen ko dai a ce za a bauta ma Allah amma ana tsammanin aka bauta ma Allah a wajen kabarin sun da kuri ne mai albarka Allah zai fi gaggauta biyan bukata to wannan shi kashi wannan ba daidai bane ko kuma ya zama na shi kashi manzon Allah ne ake son a roke shi ya biya wasu bukatu ko ya tunkuɗe duk wani sharri to shi wannan zai zama shi kan shirka wancan zai zama wasila a ce a ce za a bauta za a roki Allah a wajen to zai zama wani hanya da zai kai jama'a zuwa ga shirka watan wata rana idan kuma aka ce manzo Allah kadai za a tambaya ma a wajen to wannan kuma ya zama shirka ma kenan saboda an an tambayi wani Allah ta'ala tambaya ba a yi ma kowa ita sai Allah ta'ala sai abinda wani mahaluki zai iya yi manzo Allah ko ya riga ya ya barin ya koma ga Allah baka zuwa ka tambaye shi abinda kake tambayar rayayyu baka tambayar bazan Allah abinda kake tambayar rayayyu ka ce ba ni ruwa ba ni abinci ko na abu kamacin wannan wani rayayye ne a cikin abin da Allah ta'ala ya bashi in zai iya yi baka eh to kuma ko da ma abin da maza Allah zai iya yi ne ko da yana rayi to kuma akwai abin da ba zai iya yi ba shine kace ruwan sama arziki na yayi kasa ko kuma wato wani ja'ifa ta fada ma shago na to duk wannan maza Allah baya yi ko da yana rayi to wannan sai zama ko dai zama maza Allah yana hani daga shirka ne ka aje ana shirka a wajen kuma yana hani ga duk wani abin da zai bayu zuwa ga shirka in an dade ana yi sanan na uku labaza al-eid a ran karkai na wajen kabari na mazan Allah abu na uku da yake nunawa bayan rana ya zagayo a je wajen kuma a je ana wasu wasu ibada a wajen ko wani roko a wajen to abu na uku shine al-ijtima shine a ce za a je wurin misali ko a taru ko da ma shi mutum shi ɗaya da kusa yake zuwa mutukar da yana yawan karkai na a wajen to amma in ya kasance duk wani rana za a ɗauke shi a matsayin idi ko da ba wai zuwa wani kamar manzan Allah ba to al-ijtima yakan shigo ciki shine a taro a ce za a yi wannan bikin tunawa da wani abu kamar waɗanda suke cewa za su yi bikin tunawa da kamar haihuwar ma'aiki to kaga ai akwai wannan yawmul a'id da zaran wannan ribul awal ya zagayo za a je a ce za a yi wannan bikin ranar ya zagayo sannan kuma an aka je wajen ana yin wasu abubuwa da ake sa ran ubangiji zai amsa akwai wani aiki da yake biyo wannan ranar da zarar ranar ta zagayo za a yi wani aiki sannan kuma ana abu na uku akwai al-ijtima taruwa za a ji a taru jama'a da yawa a ce za a taru saboda dan tunawa da ma'aiki misali ko kuma a je a ce za a je kabarinsa ko abin da ya kama da wannan abu na hudu shine a tashabbuh bi ahlul kitab kamar ta ce da ahlul kitab wanda Allah kamar da zamu zo makaranta hadisi na gaba yanzu a babin gaba yayi ta magana akan lalle kan musamman ma ahlul kitabi a cikin abin da yake su suka fara kawo shi daga cikin bidiyoyin su mazalla ce da man tashabbaha bi qaumi fa huwa minhu duk wanda yake kamar ta da ahlul kitabi to shi ma zai zai zama ya cikin ya cikin su wato zai zama shi ba cikin dandazan al'umma ta manzon Allah tunda ya dauki wani wani riga da ba tashi ba ya sanya ba kansa to shi ma haka kabarin manzo Allah mutum yace da zaran wani lokaci yayi zai je wurin ya nabi kara kaina duk wani abu in ya dame shi zai je wurin ya roki Allah a wajen kuma in ya je wasu abubuwa yake a wajen wataƙila ba ma shi ɗaya ba to kaga wannan duk ba daidai bane kuma yayi koyi da ahlul kitabi zai zama bid'a ce to sannan kuma mun yi magana akan wannan asali da na ibnu umar da suke kafa hujja da shi wanda abdurrazzaq as-sanani ya fitar da shi ta hanyar ma'amar daga abdullahi al'umari da ibn abi shaiba kuma ta hanyar abu ma'awishi darir daga ubaidullahi al'umari dukansu daga nafi daga ibn umar cewa idan arada an ya kharuja da khalal masjid idan ibn umar na sanya fita daga yayi tafiya to sai ya shiga masallaci fa salla sai ya salla thumma ata qabran nabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya zo wurin kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ya ce assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya ababakar assalamu alayka ya abata irin inda yanda muka faɗa wancan satin zai ma Allah sallama imam abubakar imam umar kuma ya kunu wata hawo sannan sai ya tafi inda zai tafi kuma wa kana idza qadima min safar in kuma ya dawo atal masjid sai ya ƙara shiga masallacin fa fa'ala dalika qabla an yadkhula manzilahu sai ya ƙara yin irin wannan aikin muka ce wannan na farko dai wannan aikin aikin da ibnu umar babu wani sahabi da ya bi bayansa a kai to ko da mun ce ibn umar ya yi wannan aikin to sahabai da yawa sun sa'a basa shi ko sahabi in ya riga sa'a basa ran sahabai ko da ma canjar sa aka yi ko da kun doki aka 50-50 ba zai yi ka ce za ka huta ɗaya daga ciki ba balle shi ɗaya ne ma ya kawo ya zo da wannan abin kuma su bi shi akan haka ba wannan inda ma mun sallama cewa shi yana abin da yake yi irin masu zuwa kare kai na wajen kaburbura suke yi irin irin wannan yake yi to kuma shi ba wannan yake yi ba a'a in zai tafi ne zai tafiya sai ya zama ƙarshen ganinsa abinda zai gane da shi shine masallacin tunda kuma ya riga shi masallaci kuma zai gitta kuma sai kuma ya ga kamar manzo Allah da Abubakar da Umar suna da wani zumunci na musamman a wajen sa da haka ne sai ya je ya musu sallama sannan sai tafi in ya dawo kuma dama kuma ai in mutum ya dawo zai shiga masallaci akwai magana zai shiga masallaci zalla yana wannan ya shiga masallaci ya fara yin wasu abubuwa ya ji bukatan kowa kuma in lokacin nafila ne ya nafila sannan kuma shiga gida sannan kuma ya shiga gidan sai ya zama kuma sun da kabarin na kusa da masallacin sai ga akwai munasaba akwai dangantaka na ya je wajen wannan kabarin ya sake wannan sallama din ya ce misali na dawo ko abin da ya kama da wannan to kaga wannan ba irin shi ne suke ba na farko shi in ya sallama tafiya yake yi ya je ibada a wani wuri su kuma nan in suka je wurin duk ba suke a wajen su zauna to kaga ba daidai yake da ma shi kashi aikin ibn umar ba wannan ma an inda an inda sun sun kalla abun kenan balle kuma shi kashi wannan aikin nasa kamar yadda jika sa wadillahi al-umari yake cewa ma na'lamu ahadan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dhalika illa ibn umar yake cewa ba mu ga ba mu ga wani wani mutum ya aikata irin abin da ibn umar yayi ba sai daga cikin sahabbai shi kadai aka yana yin wannan aikin to kaga ba za ka ba za ka yi koyi da shi akan wannan ba sana akwai wani abu da yake kara shigowa a wannan babu tunda matsala ce ta yadda zarar wani abu ya wata rana ta zagayo a ji ana karkai na a wajen akwai abin da wancan sati muka dan tsokaci a kai amma ba mu kara da bayani a kai ba yanzu ma dai ba za mu da bayani ba ne amma dai za mu kara yin tsokaci shine al'ayat ayadul milad da ake yi irin ba zai fati da ake ko abin da ya kama da wannan ko kuma mutum ya ce da zarar wani shekara ya zagayo za mu yi bikin tunawa da ranar haihuwa ranar a wajen albasarin mu ran da aka yi bikin mu yayin wannan abubuwa da jama'a da yawa yanzu suka mai da shi ya zama yayi ya zama wani abu da in ma ba ka yi sai a riga ganin kamar wannan ba ba ba ba mutum shi ba dan birni bane to wannan dai kamar yadda muka faɗa wannan haramun ne kaulan wahida duk malamai na musulunci wanda suke tsayawa suka tsayin daka akan sunnan ma'aiki sun faɗa cewa mutum ya ce da zaran wani rana zagayo zai bikin haihuwarsa ko haihuwar mamansa ko kuma tunawa da ranar da ya aure to da wasu kace wannan haramun ne saboda saboda dalilai kamar haka dalilin farko shine manzo Allah tunda an ce zaran ya zagayo ne ba wai kawai wata ne da ya tuna yace ya tuna cewa oh yau shekarar mu kaza kenan yaje ina dan san matar shi haka yaje ya wata wani abu kawai irin wasa ina wild haka ba irin zama occasionally haka a'a shi da zaran ya zagayo ne sai a ce za a tashi a biki to kaga wannan kace da zaran abu ya zagayo irin wannan akwai an sarawa mutanen Madina da manzo Allah ya ce Madina an samu su ma suna da wasu kwanaki da suke girmamawa suna suna suna wato wasu hukuwa a wajen manzala sai ce ai da sai ce ai su ma suna yi bisa al'ada ne wai su ma sun yi irin wannan masarata mu suna cewa to ai ku kuna yi ne ba dan addini ba kuna yi ne a matsayin shi na al'ada irin ordinary abubuwa ne da mutane ke yi a irin wannan to ai su ma an sarawa ba suna yi ne a matsayin addini ba suna yin shi ne a matsayin shi na al'ada watakila ba ne zama suna yin shi a matsayin shi na addini ba ne shi sa ma bayan zuwan ma'aiki suka nemi ya halatta musu suka nemi suka ba shi labari saboda wancan al'ada ne shi kuma abinda maza Allah ya halatta musu na idul fitr ko kuma idul adha daban shi wannan addini maza Allah sai ya ce musu ai Allah ya musanya muku abinda ya fi wannan alkhairi to kaga da alkhairi ne da ya bar su inda ya halatta yanzu mun dinga samun wasu ranaku da zarar sun zagaye mai biki da sunan haihuwa da sunan wane ne wane ne inda ya halatta da mazala ya kamata halatta mu ansarawa kaga bai halatta musu ba sannan a cewa kuma da zarar ranar ya zagayo za a yi wani biki to kuma kuma shari'a da zarar wani abu in ya zagayo aka ce za a yi wani biki to ya zama gangami na biki biki a yi gangamin shi haka to ya zama ya zama addini mu da zarar an ce abin ya zagayo za a yi wani taro taro na gangami in an lura za ya zama addini shi ya ga rajuma'a ga gangamin tafi saboda idi ne ta ma ranar ranar idul adha mai gangani mu tafi mun da kuma a tashar holiya ana da jin daɗi saboda wannan rana rana ne ubangiji ya ce mu ci mu sha kuma mu ji daɗi to haka kuma duk yayin da kame da wani rana da in ya zagayo za ka wani biki to ya zama addini wannan abin da ya kamata ya kamata a gane kenan sannan abu na abu na gaba da zai sa abin ya zama ya zama haram shine ai da zaran wannan abin ya zagayo za ka gani yanzu mun mai da shi a al'ada inda ya zagayo zai ce to yau yadda yakan jira ma facebook su tuna ma abokan shi sai su ce musu sai happy birthday a bayan kawai sai shi kanshi ma yake tunawa ce to gobe gobe dai gobe dai birthday na in wani lokacin ya sai ce happy birthday to me irin abin da ya kamata wannan ce kaga dai haka ake yi to kaga duk wannan da zarar ya zagayo kace zaka ringa ba kanka wannan abin ba daidai bane ba daidai bane kuma wannan zai zama kai ma kanka kana kamantacce na da wanda ke ba musulmai ba sannan kuma a ko da ba kowa ne ke da kuɗi ba a bara ba wanda kaga ba ya yi happy birthday a whatsapp ko a facebook ko a wani abu kaga bai wani fati wanda bai da kuɗi ne to yayi yanzu ba yanzu ayi hatta abin da yake ma abin da yake ma mai hujja ba yi balle bai da kuɗi ne in ya samu kuɗin kuma zai yi wannan wannan fatin zai yi zai yi wanda suke da kuɗin kuma ai suna yin wannan fatin to wannan ai wannan fati ya zama an yi shi ne saboda girmama ranar shekaranka hubban wa ta'ziman li yawmi miladika girmama shi da kuma wato san wannan ranar da kake jin cewa kana san shi ranar da aka haife ka ne da kuma yadda kai kar kufa kar kuma ma wannan rana wato kaman ka zama submissive ka zama wani abu ka kai saranda ma wannan rana a matsayin rana ce da ya kamata ka dinga kaddasa ta ka dinga girmama ta kana kana wato nuna da wani daraja a wajenka to yin wannan shi gashi haramun saboda wannan yanzu ka zo kai wani abu mai kama da ibada wannan abin shi kansa ai ibada ne wannan abin ka shi kan shiga ka ka ibada ne saboda a ranar juma'a za ka in ka lura za ka ai muna yin ibada ne saboda muna girmama wannan rana muna son wannan rana saboda Allah ya shar'anta mana ita kana yanzu yayin da ka zo kace kana girmama ranar haihuwanka kana son wannan rana kana kuma wato wato nuna nuna wannan rana a wajen ka tana da wani tsarki to yanzu kai ma ka mai da shi ya zama addini saboda haka shi ma ya zama haram abu na uku kuma shine a wannan yin wannan wani anniversary ko kuma birthday da ake yi akwai zaga galibi akwai al-ijtima taruwa ko dai taruwa jiki da jiki ko kuma taruwa na ma'ana taruwa jiki da jiki shine in kira a ce a zo wani gari wuri a zo wani center a tahalu a ci abinci a yi maganganu a ƙara shi mun albarka a tashi kaga wani haduwa na jiki kenan haduwa kuma na ma'ana shine ya zama duk a cika maka inbox ɗinka idan whatsapp ne ko wani abu a ce happy birthday happy birthday happy birthday to kaga wannan akwai alisti ma ne wannan taruwa akwai shi ma saboda haka shi ma zai zama haramun abu na hudu kuma wanda shi yafi shi yafi wato muni ma shine a tashabbuh akwai kamanceceniya da kafirai mazala kamar yadda zamu zo mu karanta hadisi a babin gaba yana ta magana akan cewa kami mu kamanceceniya da kafirai a cikin ranakun a cikin abubuwan da suke zama su suka keɓanta da shi kafirai su ne galibi da zaran wani abu ya zagayo ko ranar mutuwa ko ranar haihuwa suke girma wannan rana kuma suke son a tana ta har wannan abu kuma ta zama ta ta silalo ta shigo cikin musulmai ya zama ba mu da aiki kuma sai kwaikwayon su Allah ta'ala ya kiyaye mu saboda haka dai gaskiyar magana abin da yake shine gaskiyar da muka fahimta mutum Allah addini da ita shi wato yin wannan birthday party din da ake yi kuma birthday ma mutlaqan din sa mutum ya ce wai yau ranar haihuwa na ne zan yi wani abu ko kuma yau ranar haihuwa mata ta ce zan kai mata wani sabon gift ko wani abu wannan duk bai halarta ba bai halarta ba saboda ba aikin ka bane ba kuma abu ne da kai ka gado shi daga daga manzon Allah ba duk haramun ne zan haka bai bai halarta ba sai dai kuma akwai wani abu da ake yi shine wato hafla da ake na Qur'ani Qur'ani akwai wanda sun wasu kaga ne ba su ce ai wannan hafla din kaza kaza kaza kaza ai irin ta ce ai irin ta muke ba kuna yin biki in an in an sake Qur'ani ba ko wani abu to to shi a su ma masu yin hafla na Qur'ani inda zai zama a duk in ya zagayo shi wani wanda aka hafla din za a sake maimaita mishi eh in dai zagayo za a sake maimaita mishi ma zama bid'a dole a bar shi inda haka ake yi to amma shi abin da ke faruwa na farko dai shi makasudin ba shi ne wani zagaye wani ranar ba makasudin shi ne ya gama wani abu ne na karatu na ilimi sai ya gabare ya tara mutane ya gode ba Allah kaga akwai bambanci shi kai kuma wannan makasudin shi ne wani ranar kake kaddasawa kake ne cewa tana da wani tsarki na musamman kake tsarkakewa shi kuma yana tsarkake qur'anin sa ne da kuma gode ma Allah da yake yi kaga tun farko akwai bambanci sanan na biyu kuma a kamar da malamai ke cewa mutum ɗaya idan ya riga ya yi to kuma baya cewa ta zagayo zai ƙara yi kuma zai ƙara yi ya ƙara yi ta zagayo zai ƙara yi ce a wannan ranar ne na sauki ya zama ya zai rike ce yau ranar kaza da watan ga watan kaza ita ce ranar da ya sauka da haka da zaran ya zagayo sai na yi shi ma yi wannan ta zama bida ya zama haramun a hakkinsa a in ka lura in aka ma mutum ya wuce mutum ɗaya to kuma shi ma ba za a sake mishi ba sai dai a samu ƙarinsa to kaga kaga wannan da bambanci sannan kuma abinda kuma ya malamai suke faɗa shi ne lalle wajibi kuma shi ma a wannan babu a zama an yi nesa da kamanceci ne da wanda suke ba musulmai ba shi ma a wannan babu kar ya zama a zo da wani kendir ko wani abu a dinga wasu kure-kure kaga wannan ba addinin ba ne ba inda inda kaga wannan kaga to mun je mun ɗauko kenan ko a je a samu wani fusanul ahlam irin wannan wannan kayan turawa nan da aka sa ran da za a yi birthday ko wani abu suna kiran shi fusanul ahlam ya sai kira shi ne da hausa wani abu ne mai kamar abuwa da buji haka to aka sa sai ga yaran in mata ne an musu wani dan dan daure haka sai a sa wani candle haka zo su hukure ga kek haka sai su ci wai wannan ranar hafla ce ta qur'ani hafla ta qur'ani amma zo a yi akwai bayani ya mummuna abu to shi ma wannan in aka yi wannan an yi haramu a ciki kuma ba lalle Allah ta'ala ya karɓi wannan aikin nasu ba amma idan kawai mutum da hafla zai yi wani abu ne ya faru da shi dai ya gode ma Allah sai ya yanka shanu ko kuma ya kira mutane su taya shi munna wannan duk babu laifi a mutakar ba a rike shi da wani kaifiya ta musamman ba wallahu ta'ala a'lam na'am na'am ba ji dai ne walima shi ne fatin na ai in kira zuwa ci abinci ba kaga akwai alisti ba wani ba ku ba ta ba ku tarewa ba dama mu abinda muke magana ai kaga na farko shi wannan ranar da zaran ya zabe za a ce in ya zabe za a yi wani biki to ko shi kadai wannan hujjar ya isa ya zama wannan ba zai zama halal ba saboda duk ranar da in ya zabe za a yi wani biki to mu addini ne a wajen mu sannan kuma ya zama akwai alistima taruwa mu sai wani wani a zo a haɗa jikuna a zo a taru ko dai zama kuma taruwa na ma'ana shi yanzu ko taruwa na ma'ana ko duk sun bi ka sun kawo maka bisa sakonni a tarho ɗinka sannan kuma ya zama in aka zo akwai wani ranar ana wato girman ba shi ne ana wato tsarkake wani rana ana yin cewa wani ranar special ne a wajenka na musamman ne ake ɗauka sannan kuma na hudu ga a tashabu kamar tashiya da kafirai da ake da shi to kowanne a wannan babin kaga wanne ne mai sauki a ciki ba wani abu da yake da sauki da haka gwara mutum ya haƙura waɗannan abubuwa mutum kyale su in yana neman kanshi da arziki in kuma ba haka ba to kaga Allah ta'ala zai kama shi da laifi mala yace babu ma ja anna ba'd hadhihi al-umma ya'budu al-awtan babi da zai maka magana akan cewa wasu daga cikin wannan al'ummar za su bauta ma gumaka malam muhammad ibn abdulwahab yana yin raddi ne ga wasu wanda suke zargin sa kasan malam ya shawo ya kware da gaske a nan jazatul arab yana rigima da masu bautan wato kaburbura suna zuwa wajen kabari suna bauta to su in yace musu su daina yin wannan abun shirka ne sai sai to ai mu yanzu muna cikin wato tsibirin larabawa ne muke wannan aikin shi ba maza Allah ga shi a cikin hadisin hadisin Jabir da ke cikin sahih Muslim maza Allah yana cewa inna shaytana qad ayisa an yu'bada fi fi jidatil arab shaytan ya cire tsammani cewa za a bauta mushi a cikin tsibirin larabawa da haka yanzu kamar waka in ka ce mu yanzu abin da muke sunan shi shirka kamar kana cewa manzon Allah wannan hadisin bai wato wato ba ya faɗi ta ba to kaga a to wannan shine malamin yasa ya kulla musu wannan babu saboda yana musu cewa wannan hadisin ma'anar shi daban lallai a wannan al'umma za a samu masu bautan wani wanda ke ba Allah ba kuma hatta a cikin tsibirin larabawa ma za a samu kuma shi wannan hadisin inda shaytana qad aysa an yu'bada fi jaziratil arab da da mazala ya faɗa ingantacce ne amma kuma ba haka mazala yake nufi ba mazala cewa ya shedan inda mazala ya faɗa wannan ranar arfa yana kutuba ranar arfa yana kutuba sai ya faɗa wannan saboda a lokacin shaidan ya kunyata kwarai da gaske ya ga mutane yadda suke shiga musulunci sau sau dudu dudu kowa na shiga musulunci sai ya kasance ya riga ya cire tsammani shine ayisa ya cire tsammani cewa za a bauta mishi a tsibirin larabawa wannan saboda tsabar takaici da ya shiga cikin nan to kaga shaidan kuma shi ai mahaluki ne shaidan ya san gaibu ne bai san gaibu ba shi Allah ya riga ya kaddara cewa za a bauta ma wani Allah a tsibirin larabawa za a shirka wato ya riga ya kaddara shi shaidan kuma dama bai san gaibu ba da ya ga wannan sai hankali shi tashi sai ya ga to anya mai zina da rabo a tsibirin larabawa kuwa to kaga kuma wannan ai shi ne a babunsa amma a wurin ubangiji shi da ma ya riga ya kaddara cewa za a samu shirka kuma haka wannan shi ne abin da ya faru shi ne abin da ya faru bayan rasuwan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wanda suka yi rija haka an samu shirka an sami kuma wanda daga baya a bayan ma wannan an yi wannan faru da bayan sahabbai bayan tabi'ai bayan kowa ma a gaba da lokacin Muhammad ibn Abdul Wahhab da kuma lokacin sa an samu a lokacin ana taro masu wata kaburbura suna da yawa kusan yankin Saudiya baki daya ba inda ba a wata kaburbura a wurin duk kaburburan duk wannan wannan shirkan din suke yi a lokacin kafin wannan aiki na Muhammad ibn Abdul Wahhab dan haka shine malam yanzu yake yin babu cewa lallai anna ba'd hadhihi al-umma ya'budu al-awtan cewa za a samu wasu bangare da cikin wannan al'umma da su bauta ma za su bauta wa gumaka wannan lalle manzo Allah ya faɗa haka ya faɗa haka kuma cewa ba za a sami wanda zai dinga yin shirka a tsibirin Laraba wannan ba haka yake ba manzo Allah ba bai faɗa wannan magana ba cewa dai kawai yayi shedan ya cire tsammani za a za a bauta mishi sai gashi kuma abin ya faru sabanin tsammanin sa kawai ya gane ta bautan sa to kaga wannan wani abu ne da ya faru daga baya ko da shi bai san bai san haka din ba amma an lura a ji ga gaba ya ce anna ba'd hadhihi al-umma wasu sashi daga cikin wannan al'umma kaga ba kowa ba kaga a nan malam kamar yana maka wani bishara ne ishara yake maka zuwa ga bisharar manzon Allah cewa duk yanda al'umma ta kai ga lalacewa al'umma ta lalace ta ta abubuwa da ta ga dama to amma dai duk da haka za a samu a cikin wani al'umma wanda za su ke tsaye daram dam akan tauhidi ba za a taba samun wani al'ummar baki ɗaya ba rusu da tauhidi ba a in dai ka samu wani al'ummar duka ba sa yi wasu da yawa ba sa yi za ka samu kuma wasu gungu su kuma a bangare daya ba abin da ya dame su sai tawhidin ko ba ruwan su in ka sun maka daidai ba su maka daidai ba ka zage su ka yabe su su suna tawhidi abin su yan gidan su sun tsangwame su yan anguwar su tsangwame su yan garin su yan kasan su yan nahiyar su duk wani bai dame su ba suna nan akan tawhidi shi zama da ce anna ba'd hadhihi al-umma kaga wasu bangare ne ba ba ba duka ba mala yace wa qaulillahi ta'ala da fadin Allah ta'ala alam tara illal ladina utu nasiba min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut bala sai kawo wannan aya aya shi ita ce alam tara illal ladina utu nasiba min alkitab shin baka baka ga wasu illal ladina utu nasiban zuwa ga baka ga wadanda aka ba wani bangare na littafi ba yu'minuna bil jibti wat taghut sun imani da aljibtu da taghut sun imani da jibtu da taghut harshen aya shi ne wa yaqulu lil ladina kafaru haula ahadan lil ladina amanu sabila sabila cewa suka ce ma wanda suke kafirai na maka cewa waɗannan wanda kafiran maka ɗin sun fi zama shiryayyu a kan su mazan Allah gaga wannan zalunci irin wannan ai zalunci ya yi yawa lafazin aljibt yana nufin wasu malamai sun fasara shi da sihiri wasu fasara shi da alkahana bokanci wasu fasara shi da shedan su kai ga abinda manzo Allah ke magana alam tara illal ladina utu nasiba min alkitabi yu'minuna bil jibti wato baka ga waɗanda aka ba wani bangare da littafi ba sun yi imani da sihiri sun yi imanin tsafi kuma sun yi imani da abauta ma shedan a watsagut kuma sun imani da kuma dagutu dagutu shine duk wani abin da za a ce za a rika bautan sa wanda ba Allah ba duk wani abin da bawa zai wato kangare ya bauɗe ya zama yana girmama shi maimakon ya girmama Allah ya zama yana bautan shi maimakon ya bauta ma Allah sai shi shine sai karashin ayan wa yaqul ladina kafaru haula ahada min alladina amanu sabila dalilin da aka sakar da wannan ayan kamar yadda Imam Ahmad cikin Musnad da Imam Nasa'i cikin Al-Kubra Ibn Jarir At-Tabari a tafsirin sa Ibn Hibban a cikin sahih littafin sa Al-Bazzar suka fitar daga daga da sanadin su zuwa ga Abdullahi dan Abbas cewa lamma qadima Ka'ab ibn al-Ashraf yayin da Ka'ab ibn al-Ashraf ya zo Makka yayin da ya zo Makka qalat Quraysh sai Quraysh suka ce ala ala tara hadha sumbur shin baka ga wannan mai yankakken bayan ba wai manzo Allah shi mai yankakken baya al-munbatir min qaumihi wanda ya wanda yake ya yanke daga daga mutanansa wato kamar ya yanke zumunci ko abin da ya kamata wannan yaz'umu annahu khairun minna yana cewa ya bi mu alkhairi wato shi yana kan shari'a kun kuma mu da katattu wa nahnu ahlul hadid mu gashi mu ne muke wato karban wato bakoncin mahajjata dakin Allah lokacin kasan in ba a banta ba ai wato yana yana hannunsu wannan kula da dakin Allah din wa ahlus wa ahlus sadna kuma mu ne muke kula muke hidima ga dakin Allah wa ahlus siqaya kuma mu ne duk muke yin hidima muke wato shayarwa a wannan wannan waje din qala sai wannan ka'ab ibn ashraf yahudi ne to wa anta bai saboda wai shi ya shi ya san litafi ai shi malami ne sai sai ce antum khayr ku ku bisa alkhair to ka duba ga irin wannan mummunan abu yaya wanda yake bautan gumaka gumaka yake bauta shi wanda wancan ya ce abota ma Allah shi daya ku kuma a cikin addini kuma an ce abota ma Allah shi daya zai za su ce to wani tsakaninmu da su waya kuma shi zama shirayi an ta kace wancan ya fi zama shirayi sai wasu ce antum khairu a ku kafa alkhairi ji ka abin al-ashir kaga yadda wato yahudawa suke da mummunan boye boye sheda eh wannan kuma kaga tarihi ne ke mai ta kansa yanzu za ka ga abu ya faru yanzu za su ce su abu kwata bai ba bai faru ba kuma su rantsa sai kwata-kwata wanda abu bai faru ba ba mai yin wannan irin wannan aikin mamuna sai da yahudi sai kuma wanda ya kama da da yahudi irin su za ga ko a wannan yaki da ake a yanzu za ga akwai tsamtsul haqaiq za ga ga abu ga shi sun je sun yi haske su ba shi suka yi ba ko su bazo su faɗa wani magana daban su sun targetin yara da da mata da kuma tsofaffi sun je sun suna musu ruwan alburusai a waje sai sai ai wani sun ga wai akwai wani akwai wani wato wani wani sojan Hamas ne a wajen a ga da sojan Hamas baya wannan wajen ba a wannan wajen suke zama ba su suna can wani wuri ma sun sun yi haji haji su sun shiga sun shiga ku shiga kun za ku kama su kama su su suka muku daidai amma kuna can kuna ta kuna ta kuna ta ba yara da musan koyi ba mata da musan koyi ba kun hana shiga da abinci kun hana wato har asibiti to kaga yadda guda ke da tsamsun haƙa'i wato su suka yi abin sai ko ba haka yake ba to haka na tafi su shaida an ce maza Allah ne zama shirye ko ko wato mushrikan shawa suka ce ai kuku bisu alkhairi shine Allah ta'ala sai kwanda inna shahada aka hul abda duk wanda yake yake yake aibata ka saboda baka da baka da wani da kai wa kai wani yankakken baya suke ce maka to duk shi in ne shine yankakken baya saboda yau ko ba komi ba zala yau ko bai haifi kowa ba to kuma ya gashi ya bar al'umma duka da an ce Muhammad sai sallallahu alaihi wasallam to ai wannan shi ake bi sau dama bai bar bai bar kowa ba amma ya bar al'umma tana mishi addu'a da an ce Muhammad sai ce sallallahu alaihi wasallam kowa sai ya ce sallallahu alaihi wasallam to kaga waye wani albarka ne wannan amma da an ce da an kira Abu Lahab kaga sai ya zama an faɗi magana ba daidai ba ya an kira Abu Jahal sai an faɗi magana da ba daidai ba dan haka duk wanda yake aibata manzo Allah shine mai kakken baya shi ne mai kake baya sannan kuma sai wannan aya ta sauka alam tara inda ladina utu nasiban min alkitabi shi ne ga anan yace wa yaqul ladina kafaru haula ya ahada min alladina amanu sabila sai ga yace a ku inda yake kuke gudu kafirai din amma ku ku zama shirayu akan manzo Allah kaga yanda su suke suke yahuda suke koye sheda sun san sheda din ga yadda take amma sai su lauya ta canja ta a dalilin da sa malai kawo wannan ayan saboda zai zai kama hadisi nan gaba cewa manzo Allah ya ba da labarin cewa za mu bi turba ta ahlul kitabi yahuda yahuda nasara kwabo da kwabo to kuma a cikin yahuda nasara an samu wani wasu sun yi imani da aljibtu aljibtu ya yi imani da sihiri ya yi imani da bokanci ya yi imani da bautan shaidan sannan kuma ya yi imani a zo a ringa yi ma Allah tawaye a kafa wani ɗagutu wanda ba Allah ba so kaga inda an samu waɗannan abubuwan a halin kitabi to kuma manzo Allah dama ya ba da labarin cewa mu ma za mu kokoye su to tabbas abin da malik yake son ya kai ka zuwa gare shi shine mu a cewa al'umma za a samu wanda zai imani da aljibtu nan gaba za a samu wanda zai imani da tsagutu za a samu wanda zai imani da sihiri za a samu wanda zai imani da da bokanci za a samu wanda ma shi ko shedan ma yace yake yake cewa yana bauta ko babu shi yanzu ai da akwai shi bi shedan ma yake yake jin cewa zai zai bauta ba saboda shi shedan ya ya ya shi bukata shi yana ganin kamar Allah ya shi bukata ba saboda tabewa irin nashi haka duk wannan akwai shi akwai shi shi zama da ya kawo mana wannan ayan in ka duba dalilin ba a fili yake ba sai in ka duba tukuna in ka hada da hadisin da malam zai zai dawo la tattabi'unna sunan man kana qablakum to shi da shi in ka hada wannan aya sai ka ga lallai abin da malam yake nufi abin da yake nufi shine a cikin wani al'umma za a samu wanda zai dinga shirka za a samu wanda zai dinga bautan wani Allah za a samu wanda zai dinga bautan dagutu me ya dalili saboda an samu a cikin wancan al'umma su ma sun yi haka ko manzo Allah ya ba da labarin cewa mu ma za mu kakaye su kwabo da kwabo Allah ta'ala ya tsare wa qawlihi ta'ala da fadan Allah ta'ala قل هل أنبئكم بشر من ذلك مطلوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبر الطاغوت wannan shi ma da ana yin magana da ahalin kitabi ana yin magana da ahalin kitabi saboda yadda suke da mummunan wato ta'ada ta koye shega da kuma kafirce ma Allah ta'ala da kuma yadda suke mummunai sharri da su yadda suke mummunai kuma mummunan manufa to shine aka ce mazala ya ce musu hal unabiyukum bi sharrin min dalika matubatan inda Allah bana ba ku labari a wane ne yake da sakamakon mummuna wajen Allah ta'ala ba man la'anahu Allah wanda ya fi sakamakon mummuna shi ne wanda Allah ya talatsi ne masa wa ghadiba alaihi kuma ya fushi ya fushi a kansa waje ala minhum alqirata wal khanazir saboda tsaban sabon Allah Allah ta'ala ya shafe shi a ban kasa ya mai da shi ya zama wasu daga cikin su suka zama birrai wasu suka zama al khanazir shine wato aladu wa amara tagut kuma suka dinga bauta wa dagutai suka dinga bauta wa wani wanda ba Allah ba a nan abinda malai sa ya kawo da wannan aya a ahalin kitabi da suke da wannan abu musamman yahudawa ai su ne aka samu annabawa sun dinga tsine musu domin alladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika ma asaw wa kanu ya'tadu kanu la tanahuna an munkarin fa'alu da kuma da sauran laifi da suke yi awwa da yawa da suka rika yi sai annabi isa ya tsine musu annabi dauda ya tsine musu annabawa da yawa suka tsine musu da aikin da suke sai allah ta'ala shi ma ya tsine musu to kaga ku da aka tsine ma ku ya kamata ku zama kuna wato cizon yatsa saboda mummunan wato misali da kuka da kuka bayar ba mummunai ba mummunai suke cewa su su za su kota mu Allah su kadai ai ba su ne ya kamata ya zama sun samu wannan sun zama cikin wato sharrin sharrin matsaya ba sannan aka ce wa ghadiba alaihi waja'ala minhum al-qirata wal khanazir wa 'abara at-taghut 'abara at-taghut haka shine yanda suke bautan wani Allah ta'ala suka yadda malaman su za su iya kawo musu wasu dokoki a dokoki wanda ba Allah ta'ala ya kawo musu ba amma sai su musu biyayya sai su bar na Allah ta'ala din sannan kuma a nan Allah ta'ala yayin maganar cewa lallai a cikin wasu daga cikin Yahudawa an samu wasu an kisfi an an shafe su an mai da halittarsu ya zama halitta na birrai wasu kuma sun zama halitta na alhanzir wato aladu din saboda mai saboda tsabagen sa abu Allah ta'ala da suke dalilin da yasa aka aka shafe su Allah ta'ala yake ce musu kunu qiratan khasiina shi ne haici da suke da suka ma Allah ta'ala ya hana su cewa kasu je su su ranar asabar sai suka samu wata fatsa da za su rika tara wannan abu da aka hana su din to kaga ba su tara nan ba ba su fita wannan ranar ba amma su tara shi kenan kuma washe gari su dauka haka kamar suna da gani kamar sun Allah ta'ala wayo kenan to sai shi ya ce Allah ya musu ukuba ukuba jinsin irin abin da suka yi kaga dai a cikin wato halittu ba wanda ya kamata dan adam irin irin mu saboda in ka ganshi zaka ganshi a zahirin shi kaman dan adam amma in ka tsaya ka duba sai ka shi ba dan adam bane to shi ne shi ma ubangiji yayi ya dauri fansa akan su yanda yayin da suka yi wani aiki a zahiri sai kaman ba kaman halal ne amma an an duba ayin kallo na tsanaki ha'inci suka ma Allah sai Allah ta'ala ya musu wato uquba irin wannan uquba wato sai zama aljaza'u min jinsil amal kenan Allah ta'ala ya musu wannan uquba irin wannan abinda sai malai ya kawo mana wannan aya saboda saboda a gane cewa su ma abinda ya gadan musu da la'anta shine in mun ga in mun ga al'amru bil ma'ruf ba ma yi in mun in Allah ta'ala ya ce mi kaza sai mi ha'inci riba ce amma sai mata ha'inci mu tata da wata suna in Allah ya yi kaza ya ce mi kaza sai mu ki in kuma malaman mu sun ba mu wasu miyagun malamai sun ba mu wasu dokoki mu bar Allah sai mu dauki nasu to in dai an samu mu ma mi kamar tasha da Yahudawa a irin wannan abin to lallai mu ma kuma mun zamu zama tare da su muna bautan wani Allah kenan mu ba saboda haka malam na ƙara tabbatar da cewa lallai za a samu wasu na bautan wani Allah a wannan al'ummar kamar da ake sama wasu gungu daga cikin ahlul kitabi su ma suna bautan suna bautan wasu wani Allah ta'ala suna bautan dagutu hawa ne sanya Allah ta'ala ya tsine musu kuma Allah ta'ala ya fushi a kansu akwai yar tambaya da wani lokaci aka danyi shine yanzu buri da buri da muke gani fatan zai sai ana yin bayani biri da muke gani yanzu sune dai shafafun badu isra'ila da aka yi tsatsan wannan abun ne wanda dai yanzu muka ga biri ya halitta mu ce wannan ai daga badu isra'ila ne ka san wannan rigima ne da shi yanzu sai ce ai dama tunda akwai dawo su theory ko wani abu makamacin wannan yace ta to ai dama ai biri yayi kama da mutum ina nufin ai abin yayi kama dama mu a binciken na kimiyya mun je mun ga cewa wato dan adam ya samu evolution ne ya canza ne daga baya daga biri sai zama kaga kuma kuma a cikin littafin gashi gashi ai yana gaskatawa manzon ku ya ce kaza kaza kaza kaza to in kaga biri yanzu ko ga al-khanzir baya cikin tsatsan wannan yahudawa baya cikin tsatsan wannan yahudawa saboda hadisi ne ya tabbata a cikin sahih muslim daga abdullahi dan mas'ud manzon yake cewa inna allaha lam yuhlik qauman aw qala lam yumsakh qauman fayaj'al lahum nasla manzon yake cewa Allah bai taba halaka wani wasu mutane ba ko kuma ya zama ya shafe su ya bai da ya rikita halittarsu ya koma wasa su koma wasu halittu daban to kuma Allah baya sanyawa su haihu saboda ka jirkita wato tsatso baya sawa su zama sun dinga yin tsatso suna haihuwa a'a wannan in hukumar ta gama a kansu sun mutu shikenan saboda haka yanzu in ka ga biri biri biri ne ba dan adam ba ba kamar yadda su wadancan kangarannin suke cewa mu asalin mu kaza ne ba su ne dai asalin su wancan abu amma mu dai asalin mu shi ne annabi adam عليه السلام ما لا يتوى قوله تعالى تفلق الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لتكذن عليهم مسجدا wannan isa ce ta ashabu ashabul kafi waɗannan matasa da Allah ta'ala ya ba mu labari ta sutul kafi cewa sun zauna walabi fi kahfin 300 sinina wa zadu 9 sun zauna 319 sun wato sun shiga wani kogo ne sai bacci ya kama su suka shiga 309 suna bacci saboda Allah ta'ala yana son ya kafa aya kan har gashi ma suna baccin wani lokaci saboda kar su samu jikin su ya wato jini ya sanya jikin jikin ya rufe ko wani abu sai Allah ta'ala ya daka ya daka sa suna da juyawa saboda jikin ya zama an samu balance na jiki an samu daidaito na jiki kuma ya rika sa kuma rana tana musu hidima suka tashi bayan shekara ɗari da tara to bayan sun tashi shekara ɗari da tara shine sai suka aika ɗaya daga cikin su suka ce ya je da tsohon kuɗi tsohon kuɗi da ake da shi a lokacin su je sai musu da abinci suka ce wala talaqahu la yash'irna wala yash'iranna la wala yash'i wala wala talaqahu la yash'irna bihi ahada kadai kadai yaji kar a gane cewa ga labarin su saboda su sun guje ma wani sarki da ake cewa daka daka yanu sun guje mushi ne to daga baya sai aka gano su haka to bayan an gano su shine Allah ta'ala yake ba mu labari qala alladhina qalabu ala amrihim latakhadhanna alaihim masjida wanda suka suka samu rinjaye al'amarin su sai suka ce lantaki danna alaihim masjida zamu rike masallaci ne akan su wannan malamai sun samu sabani akan wai su ayyuka suka ce zamu rike tsayi masallaci a a kasan su ko a saman su afwan wasu suka ce a musulman zamanin ne suka ce amar guluwi suka ce bari mu rike masallaci a saman su to kaga si masallaci a saman kabari kaga wannan dama kamar yadda manzo Allah ya bada labari a baya ai da shi Allah ta'ala ya la'anta ahlul kitabi saboda guluwi da suke yi wannan idan muka ce musulmai su suka yi wannan aikin kenan wasu suka ce a'a mushrikai ne mushrikai ne suka ga cewa to waɗannan ai sun zama kamar kamar wato waliyai da aka bari mu rika girmama su mu rika mu rika bauta musu a wajen shine sai suka ce wa qal ladina ghalabu ala amrihim la natakhidanna alaihim masjida amma galibin malamai wanda suke ba zubin diddigi suka ce a'a ba abin da ke bai faru ba kenan abin da ya faru shine sarakuna ne a wajen wanda suke sarakuna da manya manyan su me yana haka shine ghalabu ala amrihim qala alladhina ghalabu ala amrihim wanda suka rinjaye lamarin su to wanda suke da galaba galibi sune wanda suke al-kubara wal umara masu sarautar su ai galibi su suke da su suke da ta cewa su suke da me za'i tunda su suka rinjaye mutane so su ne sai suka ce a bau wato a gina masallaci a wurin sai zama kaga maza kamar wannan ya sun yi wani abu ne zama kushe a wurin su daga baya to shi ne malai da ya kamar wannan ayan wato kamar yadda aka samu a cikin ahli kitabi su waɗannan su ma sun gina masallaci a sama da kabarin waɗannan mutane a cikin wannan al'umma su ma za a samu wanda za su rika gina masallaci a sama ga wato kabarin waliyansu suna ganin cewa wannan abin wani kamar ƙarin kusanci ne ga Allah ta'ala malam ya yi kawo wannan aya saboda nuna maka cewa a cikin wannan al'ummar za a samu suma wanda za su rinka mutan kaburbura Allah ta'ala ya kiyashe mu wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu wa an abi sa'id radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa al-qubbati bil qubba hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu wannan shine hadisin da da nake mana ishara zuwa gare shi cewa mu a addinin mu an hana mu mu bi mu bi mu rika bin ahlul kitabi sai ka ce mu ba mu da wani turan ba mu da wani abu da muka gada daga addinin lalle da zaran muka ce za mu rika bin addinin ahlul kitabi za mu bace hadisi ne daga Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito cewa manzo Allah ya ce la tattabi'unna sanana man kana qablakum wannan wannan sanan za ka cewa sanana za ka cewa sunana in sunana ne zai zama jam'i na sunna zai da ma'ana da yace shine at-tariq ko kuma zama sanar da tana da ma'anan wato shi ma a tsariƙin mazala ke wala tattabi'un na sanar man kana qablakum wallahi lallai za ku bi tafarkin wanda suka zo kafin ku hadwal quddati bil qudda kunni da kunni kobo da kobo wato za mu bi su kobo da kobo ba mu sabawa hatta law dakhalu juhra dabbin koda kuwa sun shiga ramin damo la dakhaltum to sai kuma sai kun shiga sai an samu wanda zai shiga zai kukuye su wato wannan manzala ne saboda ya mubalaga ya kai ya nuna mutuka wajen wato yanda yanda zamu rika bin ahlul kitabi ya zama duk abin da suka yi sai mun aka tuma irin wannan annan kamar yadda ibnu taymiya yake cewa manzo Allah ya ya faɗi wannan maganar ce saboda wato ya bada labarin abin da zai faru ba wai yana cewa mu yi bane ba a wannan ikhbaru bil waqi ne kharaja hadha makhraj al khabari wa dhammi liman yaf'aluhu ibnu taymiya yake cewa wannan manzo Allah ya bada labari ne kuma kushe ne ga wanda ya aikata haka din so kaga wannan sai zama izina gare mu cewa duk abin da yake wato ahlul kitabi suka ke banta da shi to ya kamata mu nesa wajen wajen kan kan cikin da shi amma yanzu an samu ahlul kitabi wani ya yi imani da sihiri mu ma mun imani da sihiri wani ya yi imani da bokanci mu ma mun imani da bokanci wani ya yi imani da bautan dagutu wani mu ma mun imani da bautan dagutu wani ya ce ma ba Allah mu ma mun samu wani daga cikin ya ce ba Allah to kaga wanda yana abu ne wannan wani yayi hila yayi wato wato yayi yaudara yaudara ya kira wato ya kira da sunan wani riba mu ma an samu wannan al'umma wani yayi haka to kaga to kaga wannan lalle wato manzo Allah yana yana kushe ne yana kuma wato razani aka lalle kar mu bisu al-qudda abinda take nufi shine wannan ina alura wato shi wannan mashi da aka yi akwai wani abu mai dan gida biyu haka da za a samu shi kamar wani kamar wani wato wani gashi gashi haka to shine al-khudda in karo za ka za ka same shi iri guda biyu ne za ka same shi kuma sai dole zama iri daya in bai zama iri daya ba to lalle har ba zai kyau ba ba zai tafi ba to shine manzo Allah ya cewa kamar yadda wannan wato wannan abun mashin wannan wato arish din wannan gashin gashin da aka sa na mashi din na wannan inda da shi ake rikewa sannan a harbi to kamar yadda yake kobo da kobo iri da iri to mu ma haka zamu rika bin su kwabo da kwabo kaga wannan ba karamin razali bane ai kowa wannan dalilin ya isa ya zama ya sa ya zama duk masu yin wani wato biki na haihuwar su su daina shi saboda kowa komi wannan ijma'i ne na kowa wannan abin daga wurin daga wurin arna aka samu shi arna kuma yahuda da nasara su suke yin wannan aikin shi yasa ma wato ya zama irin yadda suke yi mu haka muke yi kayan da suke sawa irin kayan muke sawa kendal da suke sawa irin kendal da muke sawa waka ma da suke yi shi muke yi shi za a gani dai tuyu tuyu dai a ci ta yi haka ana ɗan gyaɗa kai ana cewa halba zai tuyu tuyu har kiɗan ma da iri ne to kaga dai wannan dai ana nan to kaga kuma wanda zai ƙara nuna maka cewa masu yin masu yin maulidi eh ai kaga suna zuwa can su ma suna aro badujala a wurin su to kaga to kaga addini ya zaka da irin wannan ko an ce ka kusa ba alif labi kun je kun kun je kun kun je kun kamanci kun kamanci shi ne da su kuma kun aro yanda suke ba inda suke girma annabi Isa kuma yanzu kuna girma annabin ku haka har ma kuna zuwa wajen kuma kuna suna ba ku aran aran abin da za ku daka a wannan rana suna yin haka Allah ta'ala ya kyauta sau tsabar wasu ta su ba ahlus sunna abu wai ira abu ne wannan ko ba komai dai ai ba ba cewa ku kafirai ne ai ko ba komai ba mu cewa wanda yake yin wannan aiki shi ka kafiri bane cewa muke da ya saba kuma dole a musu wa'azi to ya za ku ya in ba dabi'a ta ahli ta yahudawa ba ya za ku mai da su haku ku mai da wanda ba musulmi bai zama abokin za ku rinka wani tarayya da shi hakuna wani neman ya ba ku na aran wani abu dan ku ba ba haushi ba ku ba haushi ba ku ba ku haushi ba sai dai kun ba kanku a wannan hadisi a cikin shi akwai oke a shi akwai karshen hadisi makaranta ba qalu ya rasulullahi al yahud wan nasara suka ce ya manzo Allah kana nufin yahud da nasara qala faman sai manzo Allah ya ce to waye ba su ba mana ce akhrajahu su suka fitar da shi al-bukhari da muslim kenan sai da wannan siyakin siyaki ne na imam muslim a wannan hadisi kaga akwai wato gargadi da manzo Allah ke yi akan lalle mu rika bin ahlul kitabi kwabo da kwabo muna cewa lalle kar mu dauko wani abin da su suke yi sai abin da muka san kyawun shari'a mu duk abin da aka ga ahlul kitabi na yi to kar ka je ka dauko ka ce kai ma za ka yi shi sai abin da ka san cewa lalle a shari'a ka halal ne wannan sai abin da ka san kyawun shi a shari'anka ko dai zama a wato a nassi ya gaya maka cewa za ka iya yin wannan abin a nasi ya gaya maka karar cewa za ka iya yin wannan abin babu komi alil kitabi suna yin wani abu muwa kuma muna yin wani abu kuma nasi ya zo ce mana mu ci gaba da yin wannan abu to haka babu ne ko kuma ya zama fahaman ya zama wannan abin yandar ta hata qawaid shari'a ya zama zai shiga cikin wato kayyade na shari'a baya cin abin da shari'a wato a addini a cikin kayyade shari'a aka hana kamar me kamar sun yi makaranta mu me makaranta wannan dama halal ne mu yi sannan kuma a cikin shiga cikin ƙa'idar shari'a cewa mu je mu je mu wasu abubuwa irin wannan sun yi kere-kere mu yi kere-kere wannan duk ba sha'anin rayuwa ba sha'anin na addini ba kuma duk wannan duk ɗan adam haka suke ɗan adam haka suke to ba irin wannan ake magana ba amma ana magana ka je ka ɗauko wani abin da zaka zama kana kwaikwayo su kwaikwayo na addini kwaikwayo abin da ya zama su kawai suka keɓanta da shi kawai a samu wani wani shi bai bar shi bai bar gemu ba kuma ya bar gashin baki kamar da muka sha faɗa wannan kaga akwai wato shi saba wa Allah abin ya ɗin yawa gaskiya kaga dai shi wato ya bai yi abin da aka ce ya yi ba ya bar gemu sai ya kwashe shi to kuma da sai kuma kar ya yi akasin abin da ba a ce ya yi ba da shi sai kai bar gashin bakin amma kuma sai ya bar gashin bakin kuma har yana wani wani wani murmurin murza shi haka yana jin daɗi saboda tsaba ko kayan asa Allah ta'ala da manzon shi to kaga wannan kaga wato babu shi kashi wannan ai akwai wato tsanantawa wajen wato wajen sa'a ba Allah ta'ala da manzon shi kuma ko kai ne kai da kana da da akwai in ka ce je kai kaza duk rana in ka tashi ka rika cika bokiti wannan wannan kwatanniyan da ruwa wata da aka samu bi cika ba za ka iya to kila dai kusuri ne kila dai makaranta ne kila bai jin daɗi da kowane abu ka ba shi uzuri amma idan ya zama da ka ce kar ka sake zuwa gidan wani in ya je to wannan tsaba ya sa a marnuka ne so kaga nan cewa kai kabar kabar kabar gashin baki da abuwan kabar gemu to da baka bari ba wata kila a ce a ce to usuri ne ko wani abu ko mashagiri ne kai gemun haka ɗaya ɗaya yake fitowa kake ganin kai barkar cire kana ganin kai baka sa abu Allah ba haka ba amma kuma kabar gashin baki an san da sabawa ta yi yawa ya kamata a kula da wannan Allah ta'ala ya kyauta sannan daga cikin abin da kamar da na faɗa za mu zama mun kamantacina da yahudawa kaga tun da akwai abin da in mun yi shi fasikanci ne idan an samu a cikin al'ummar nan an yi shi wato kaga anan nace mu ba ina nufin na faɗa inda matsala ya faɗa ina ta tabi'un na sunna man sarana man kana qablakum saboda anan mazala kamar da malamai ke cewa wannan amul ulil bil khusus matsala ya faɗe shi a da faɗinsa amma kuma wani wasu ɓangare na al'umma sai ke magana ai kaga wanda ya tsaye akan sunna bai shiga cikin wannan hadisin ba wanda ya tsaye akan sunna cewa shi ba zai kafa alif bai shiga ciki ba amma a cikin wannan al'umma lalle za a samu wani za a samu wani abin da zai yi na kwaikwayon alif ta mun fasikanci ne wani kuma za a samu kuma shirka ce ba baki da ko kuma fita musulunci daga cikin fasikancin shine shi ma a samu yana yin attahayu wato yana yi ma ubangiji wani abu mai kama da wato wato shila yaudara ha'inci kamar kamar da na faɗa su yahudawa ga abin da suka yi game da kifi mu ma kuma sai muka je muka ɗauko riba muka canja mata suna wani ya tsammanin kawai in na canja mata suna shi ne ta canju ai ba riba na kira ta ba na kira ta riba kaga riba riba kaga su kaga abin har yanzu a wani abin ba akwai irin wannan wani zai ce ai ni abin da yasa nake cin nake cin wato nake zambacin abinci nake cin kudin al'umma saboda ai ni idan na ci zan zo daga bayan invest zan je investing daga bayan zo ina ba yan kasa ina dauka yan kasa aiki ina ina ba su na albashi kaga wani hayinci ne kaga yana ta mu kashe wani abin da yake ba ba daidai bane ko kuma ya ce ai zan je aikin haji abin aikin haji ko wani abu kamar wannan ko zan ta sadaka kaga wannan da hayinci ne kuma a cikin ahlul kitab an samu wasu yin wannan mu ma an samu muna yin wannan ga ƙarya yanzu za a gani karya yanzu ya zama wani ruwan ruwan dare kuma karyan abin da zai maka takaici shine manya manya yana nufin wato manya a gari kamar masu yan siyasa ko abin da kama da wannan ka san kusan shekara kusan dacin da ya zama turawa yamma sun zama sun zama sun da su habawa duniya ya zama ita wata mai empire ta yi kasa to babban abin da ya zama shine kamar wato wani alama na politics turawa yamma shine duk abin da suka fade shi a duniya to akwai wani kishiyar shi a ƙasa can ƙasa su suka faɗar magana a can sama of the surface to suna dafin wani abu daban kuma akwai munafunci a ƙasa abinda wato yan political science suke kiran shi political hypocrisy wato munafunci a siyasance to haka wannan ma ya zama wani dade duk abin da ka gani ya zama ne dan siyasa to rediyo ya faɗa to in ka bibiya ƙasa akwai wani akasin wannan kuma shi zai kuma akan wannan yake tafiya Allah ta'ala ya kyauta akwai masu zina a cikin su sun halatta zina ma kuma yanzu mun halatta tun daga su waɗannan wanda suke a cikin inda muke rayuwa masu yan hannu masu hannun hagu yan shi'a da mutu'a da kuma masu kuma cewa kawai su a basu su rayuwa daga daga Abuja sai Kaduna to zai je can Kaduna kuwa su sanar kuma sai ga ga alwadi kaga alwadi yanzu ma kaga ana ta musamman lokacin Obama ni na ga abin ba da ya dan ya dan kasa lokacin Obama kaga ai har daga ba suka canza sunan abin suka mai da shi don ask don tell relationship haka sai kiran sunan abin suka ce idan kana yi to karka karka ga kowa in kuma kai ba ka yi karka tsaya kana cewa kana yi kuwa kamar mutane su kayan kayan su kuma aka ce duk al'umman da basu basu da su wannan abu ba za a samu takunkumi shi obama yayi wannan saboda wasu suka finance din kakan din shi eh kaji wata diyar kuma to kaga an samu a cikin al'umma nan an yaka mu ma yanzu a lokacin al'umma na akwai masu yin wannan abu bal ba ma luwaɗi ba mace da mace yau mace duk da nufin da neman da suwan neman duniya tsabar ya sa'a ba Allah ta'ala da mazan shi haka akwai al'ibahiyya al'ibahiyya shine za a dinga wato yadda su ahli kitabu na suke bin wasu abubuwan da aka shar'anta musu a cikin addini suna cewa su daga yanzu wannan abun ba haram bane a wajen su sun halatta shi to ga ka samu mu a cikin al'umma kawai ana tabi ɗaya bayan ɗaya ana ta halattawa kana nan zaune sai ka ji wani ya ce maka ai kira da waka halal ne ya ku tayi abin ku za ka ji wani ya ce maka a ka zika shan dan giyan amma dai kar kai maye to kaga duk wani shi al-ibahiyya wani ya rika cewa idan ka je turawa in kai ba a cikin garin garin musulmai kake ba idan ka je garin su su kai gaisa da masan kawai me a ciki ne wanda kaga ibahiyya ke to ka haka za ka rinka samu kuma babban fitina shine a samu wasu daga cikin malamai suke faɗin wannan magana wanda sai dangata kansu da ilimi Allah ta'ala ya kyauta daga ciki kuma akwai wajen nidamun nidamun hayat tun daga kan mulki tsari da muke bi wurin rayuwa tsari da muke bi wajen rayuwa yanzu kowa ya neme yana nema ya ga cewa in ba ya bi ka'ida ta ahlul kitab ba to shi ba zai yana ganin wannan abin kawai gidan jini ba tun daga yanda muke muka maida wato ruwa ya zama ruwan dare da ba su ba ruwan su ba su alheri mu yanzu mun zama ana cewa alherin da to Allah zai kyauta daga ciki kuma akwai wato yadda muke tazaran tazaran iyali ko ce ba tazara ba wato iyakace iyali iyakace iyali a ce wani kawai yara biyar zan haifa ko yara uku zan haifa sun ishe ni eh ko ɗaya ko biyu wannan da yawa zaka samu har a cikin likitoci zai ga wani ya maka shi wannan tsarin wannan wato abin da suke kira vasectomy wai ya ya fiɗe kansa ya cire kansa kwayoyin haihuwa me yasa kai haka bayan yaka daya ta ishe ni kawai wai wani irin abu ne kai ba ka tarcin da ake yi ne wannan mutum ina su kai mu ajiyar mu duka mu hana kan haihuwa sai ka ce shi ke baka sha zigi sanda ya zo shi to kaga wannan duk wato bin wato ahli kitabi ne abin da yake fasikanci ne idan muka yi wannan mun zama fasikai wato idan aka samu a cikin al'umma sun yi haka sun zama fasikai kuma kaga an samu mazala kaga wannan magana ta tabbata in a shirka ne kuwa kaga tun daga ilhadi mutum wani ya zo ce shi ba ma Allah ba eh abin abin babaki tun muna jin wannan nesa nesa sai aka fara samu a Hausawa Hausa kaga Hausa bai san komai ba sai Hausa amma an samu wai shi ma yana tsammanin anya akwai Allah ko ba da ya ba shi ilhadi kenan akwai masu girmama girmama wato kaburbura girmama girmama kaburbura da masu yahudawa yahuda nasara ai su a cikin a cikin babban abin da suka sa ma Allah ta'ala shine wato girmama matattu za ga tun daga ranar da mutum ya mutu za ga sun sa wani kaya baka yan kaya sun fara yin wasu abubuwa sannan kuma su je kuma duk duk wani lokaci suna bi suna kada kai a wajen wani lokaci ka ganshi ma kawai ya ce ka ganshi na zaka je sai ai zan je gari kaza ne me zaka je kai ai kabarin mahaifiya tana wajen idan ya je kawai suka same shi yana yin wasu ina mata wasu babu wato kada kai nake a wajen yana girma mata yana kawai gaya mata yana jin cewa wannan shine cikar zumunci a wannan al'umma an samu haka an samu wanda suke zuwa wannan wuri suna suna kada kai na suna bautan bautan wato wanda ba Allah a wajen ba abin sa ma da ya kawo wannan wannan shine wato wannan na ƙarshe cewa lamun kwaikwaye su har a ce abin da yake shirka ne bauta abin da yake ba Allah ba kuma an samu a wannan al'ummar duk muna yin haka Allah ta'ala ya tsare lokacin to ina ganin sai mu sai mu tsaya anan akwai ragowar hadisin tauban sai mu tsaya insha Allah ta'ala abinda makanta je Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya kiyaye wannan al'umma da kwaikwayon ahlul kitabi kaga dai duk yanda abin ya tike in dai har za mu ce mu ba ba mu da aiki sai kwaikwayon ahalin kitabi to babu abin da zai kai mu sai halaka ba abin da zai kai mu sai halaka sai dai mu bar addinin mu dama kuma su abin da suke so su yi kenan su su dama su ai ba za su yi addinin ba wato tsabagen wato hasara kenan kai ba za ka abin ba za ka abin kirki ko ba ka san wani abin kirki to wannan shi ya fi tsanani wajen wajen hasara da wai mu zan abin kirkin ba afwan da da in ni ba da sanya abin kirkin to ni kuma in yi to kaga wannan da dan sauki tamani zawalin ni'ima kenan ni ina ga san ni'ima ta dawo waje na misali ce su mu su su musulunta musulmai kuma su makafirai kaga to ai wannan sai da dan sauki sauki a hasada amma ya zama ku ba za ku yi ba ko ba ku san kuma wani yayi irin wannan to wannan shine abin da Qur'ani ya faɗa ma ya wadul ladina kafaru min ahli kitabi ma ya wadul ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikeena an yunzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadli azim ba sa san a sauka muku da wani alkhairi daga ubangijin ku ba za su yi ba amma kuma ba su da wani yayi ba Allah ta'ala ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imanin mu wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa wassalamu alaikum wa rahmatullahi